الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال حدثنا أبو القاسم يا بن علي أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثنا أبو القاسم يحيى بن علي الكشميهاني قال أخبرنا جناه ابن نظير المحاربي بالكوفة قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي ابن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم قال أخبرنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم عن سفيان عن عبد الله بن الصائب عن زازان عن عبد الله بن مسعود قال an karbo daga sayyidina abdullahi da masud radiyallahu anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummati as-salama ya ce Allah yana da mala'iku da suke ta kai kawo a doron kasa suna isa wa manzon Allah gaisuwan da al'ummarsa suka yi yuqalu hadha isnadun hasan قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة عن عاصم هو ابن عبيد الله سميت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتياج من الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرتوا من صلى علي صلاة دو وند من صلاتي ديا صلت عليه الملائكة ما صلى علي متكين yana min salati mala'iku shi ma suna masa salati فليقل العبد من ذلك أو ليكثر إن كان سوء كيدا وإن كان سوء كيدا طيب قالوا إسناده ضعيف منكر التاهي ابن ماجه يدا cikin مسند أحمد ومسند الطيالسي وغيرهم وفي إسناده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف suka ce sanadin hadisin da'ifi ne to amma ma'anan matanin fa abinda yace man salla alayya salatan sallat alayhi almalaikatu ma salla alayya ya kai darajar cewa man salla alayka marratan wahidatan sallallahu alayhi ashra bai kai ba to shi sa raunin da ke ciki baya hana cewa ma'anar tana da asali an fahimta wannan cewa an kai manzo Allah salati mala'iku za su yi maka to wancan sahihi wanda ya inganta aka ce in kai manzo Allah salati daya Allah zai maka nawa goma wanne ne yafi daraja to shi yasa sai ka fahimci yadda malaman hadisi ke tafiyar da abubuwa in ba haka ba sai ka ta fama ka je kai ta karo kai ta wahala kai ka kasa fahimta komai a ciki suna da asali in kai min salati wanda ya min salati daya Allah zai mishi goma wannan ya inganta to da hadisi riwaya ta zo wanda ya min salati dai mala'iku za su yi masa akwai rauni cikin wannan hadisin ba zai shiga karkashin wancan ba قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن محمد بن بامويه الإصفهاني قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا الربيعي بن عليا عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم ياتي رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي ورغم أنف رجل أتى عليه شهر رمضان فلم يغفر له ورغم أنف رجل أدرك أبويه الكبر فلم يدخل يدخلاه الجنة قال إسناده حسن wannan hadisin ai shi ma yana da asali sahihi ko balle wannan ma an ce sanadin hasan ne ko ne ma'ana duk wanda aka ambaci manzon Allah wajen shi bai ce sallallahu alaihi wasallam yau manzon Allah salati ba yayi khasara an fahimta waragima anfu rajulin ata alaihi shahru ramadan falam yughfar lahu wanda kuma aka shiga watan azumi har aka fita bi abinda za a masa gafara ba yayi khasara kenan ko waragima anfu rajulin adraka abawaihi alkibaru to wannan shine yake bukatar magana mutum kuma wanda iyayensa suka suka girma hannunsa suka girma falam yudkhilahu aljannata basu shigar da shi aljanna ba adraka abawaihi alkibaru iyayensa guda biyu mahaifinsa da mahaifiyarsa girma ya kama su amma basu shigar da shi aljanna ba ina ba na wannan magana ha da ya musu biyayyar da zai sa ya samu shiga aljanna bai an fahimta ala abu isa hadha hadithun hasanun gharibun min hadha alwajh wa rabi'i ibn ulayya huwa rabi'i ibn ibrahim ibn ulayya akhu isma'il ibn ibrahim ibn ulayya wa huwa thiqatun قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد قال يتي ما جلس قوم مجلسا لم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم yace duk inda mutane suka zauna ba su yi manzon Allah salati ba illa kana alaihim hasratan wa in dakhalul janna dissan da aka taru aka zauna wuri ba yi manzon Allah salati ba wannan mutanen ko da ɗan aljanna ne suka shiga aljanna aka ce sun yi kasara da sun shiga aljanna to wace kasara kuma ke nan suka yi eh eh ma'ana ko ka shiga aljanna akwai abin da ya rage maka akwai darajar da baka samu ba saboda sanadiyar rashin yi manzo Allah salati sallallahu alaihi wasallama sai a ta yi manzo Allah salati ko babu du'a'i qabla salami babin da yazo na in aka yi tahiyya aka gama kafin a sallame akwai addu'a da za a yi a wajen akwai fi salati cikin sallah aka sallame cikin sallah kafin a sallame duk bayan sallah ne an fahimta akwai bayan sallah kana cikin sallah akwai bayan sallah ka fita cikin sallah an fahimta bayan sallah kana cikin sallah bayan ka gama tahiyya kafin ka sallame ba kana cikin sallah ba amma ai ka gama sallah bayan sallah kuma ka fita sallah kace assalamu alaikum assalamu alaikum ka fita sallah shi ma bayan sallah ne kowanne akwai addu'o'in da ake yi a wajen قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو, أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته ya ce na aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake tun daga ran da manzon Allah ya haure aure ta har ana da kasa zamanin ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama yanzu ba zamanin ta bane amma din za karanta sai a ce me zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan darajar Allah ne ba ta babu wani makhlukin da ya isa ya rabata da wannan darajar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة tace manzo Allah ya ka sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a fi salati a cikin sallah Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamati Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal maghrami fa qala lahu qa'ilun sai wani ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma akthara ma tasta'idu min al-maghrami yace mafi su da yawa kana roƙon Allah ya raba ka da bashi faƙala sai ce innan rajula iza garima haddasa faka zaba ai mutum ya shiga ya shiga bashi sai ya yi ƙarya wa wa'ada fa akhlafa zai yi ƙarya zai alkawari kuma ya kasa cikawa sharrin da ke ɗaya cikin ɗaya kenan cikin illolin da ke cikin cin bashi Allah ya kiyaye ta قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر منظوم الله yana neman tsari daga Allah ya kare shi daga azaban kabari ashe akwai azaban kabari ke in babu ina ma nan neman tsari da shi ha azaban kabari ko Allah ya kiyaye wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal kuma manzon Allah yana neman tsari Allah ya kare shi daga fitinan al-masihu ad-dajjal masih ad-dajjal wanda dujal ne zai zo karshen zamani zai fitini mutane Allah ya kiyaye kowa ya san labarin shi ko manzo Allah ce babu wani manzo sai ya mun sai ya bada labarin shi ina sanar da ku kaza kaza kaza kaza kaza kaza to amma sai aka samu halin da mutane suke ciki yanzu mas'alar tana zuwa ne da wani salau da kafin ka an kai ma ka shiga ciki eh kafin ka an kai ma ka shiga ciki don abu yana zuwa ne aka ce an kewaye aljanna da abubuwa masu wahala mara wanda rai baya su ba haka bane ba aka kuma kewaye wuta da mai abin da rai ke so to yanzu kalli abubuwan da rai ke so wane ne baya shiga cikin abin da rai ke so ya manta da menene ake ciki ko da cikin kowa da sunan addini da sunan menene da sunan menene da sunan kana jin daɗi ko rabin da ranka ke so kenan mana waye baya bin son zuciya yanzu waye baya gabatar da son zuciya kan abubuwa to masihud dajjal fitina ce da za ta zo ƙarshen zamani Allah ya kiyaye manzo Allah haka manzo Allah ya bada labari zai kawo abubuwa masu kayatarwa in ka bi shi sai sha saka aljannan shi to me shi ya shiga wutar wuta kenan wajen Allah in ka saba mishi zai ma azaba ya saka cikin wutarsa to mutum ya shiga cikin aljannan Allah kenan to waye zai iya jurewa wannan abin da ya zo da ya kawata maka waye zai iya jure wannan ƙanana ƙanana suke da suke fitowa fati ne wayar hannu abin kallo abin menene da menene babu wanda bai fitinu ba a cikin wannan abin da ake kallo saboda me kana magana yana tana a amfani ka yi magana yanzu maimakon ka tashi da sai ka tashi in magana ta kama kura sai a tashi a yi aiki kwa yanzu sai ka yi waya ba haka bane ba in ta kama sai a yi magana yanzu yanzu a gama haka ne ko ba haka ne ba shi da amfani akwai kuma za ka yi ce ai gashi an sa ayan alkur'ani an sa alkur'ani ci za ka karanta ba shi da amfani to sharrin da ke ciki kuma fa illar da ke ciki barnar da ke ciki misali da ake kawowa fa duk halin da ake ciki yanzu tsakanin kai da 'ya'yanka ne da matanka ne da mata ne da 'ya'ya ne da iyayen mazan da kowa ne da kowa ne ne barnan da ake kawowa misalin shi daga ce barnan da aka kawo barna ne cike da kwantena daya an san kwantena ko ko ba san kwantena ba sai ka zo kawo magani cokali cokali karam teaspoon karamin cokali magani ka ce kana son ka magance wannan kwantena daya ya za a yi eh duk yadda za ka yi da 'ya'yanka ko iyalanka ko rayuwa ko almajiranka ɗalibanka ko menene ɗan abu kankani kake iya ka ba su abin da ake turo musu ana rikita lissafi ya fi cikin kwantena to ya haka ne to ya za a yi da wannan halin da ake ciki wa min fitnatil masihid dajjal dama ai mutum yana so ya batar da kai ba zai zo ce ba gashi na zo batar da kai bane ba zai ce na zo halakar da kai bane ba a'a zai kawo maka abu ne ko kai kake so ka kama ɗera kana zo ka sai kawo tarko kai me ka ce zai sai ka same karshe sai ka mishi abin da yake so za shi ɗaukar abin da yake so sai shi a ɗauke shi ba haka bane ba kafin ya je ya ɗauki abin da yake so shi an gama da shi to haka ake rayuwar kuma kowa sai wanda Allah ya kiyaye yana fadawa a ciki shi yasa sirrin sallah duk sa'an da ka tsaya cikin sallah shi ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu اهدنا الصراط المستقيم daga nan tace اهدنا الصراط المستقيم Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici mi kakken tafarki mi tafarki madaidaici siratal ladzina an'amta alaihi irin tafarkin waɗanda kai wa ni'ima daga annabawa da manzannai da bayan Allah na gari da kanka kace hanyar da kake so kenan ghairil maghdubi alaihim Allah kada ka shiryar da mu kada ka saka mu tafarkin waɗanda kai fushi da su wala dallina ko tafarkin batattu waɗanda Allah ya shirye fushi da su sune Yahudawa saboda me saboda suna saba Allah da ganganni suna kashe annabawa da manzannai ba abinda ba ruwansu da komai ba su da mutunci ba kunya ba su da komai addalluna kuma nasara ke nasara su kuma batattu ne me yasa suna bautatawa Allah akan jahilci su girmama mutanen su har su bautata musu waɗannan kuma su rena da su har su wulakantar da su har su kakkashe su ya kutulo na nabiyyina bi ghairi haqq annabi Musa haka mutanen da Allah ya jarrabe annabi Musa da su kenan yace ya qaumi lima tu'zunani wa qad wa qad ina mana wa qad qad gashi ba mudari idan ba wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum lima tu'zunani dan me kuke min izaya kuma alhali kuma tabbas kun san ni manzon Allah ne zuwa da jahilci suka yi da ilimi da gangan suke saba wa Allah suke barna ke sa matsalar su yana da wahala wajen Allah marawakin sarki yahudawa kenan yasa babba yahudan babba yahudan da zai maka ka kalle su manan falastini da bindigogi suke sun kama ya karami a danne shi ana ta kaman ba su da ba su da imani da gangan suke saba wa Allah su kakkashi annabawa da manzannai to shi ne su ne almagduba alaihim kira in ba haka ba su duka da yahudu da nasara magdubun alaihim ne addalluna ne to me yasa aka raba anan sai aka nuna abinda yahudawa ke shi yasa yahudanci kasashen larabawa da shekaru hamsin da muka in karshen zagin da za ka yi ma balarabe kaga ba yahudi shi ke kana ce mishi ba yahudi duk wani zagi mafi muni ka yi mishi ke eh ai duk inda zai kai zai shiga da kai zai shiga da mutunci ba su taba sanin hanyar mutunci to amma su ke tafiyar da koman karda ke ciki yanzu to nasara kuma suna girmama malamansu har su bautata musu su girmama malamansu suna musu biyayya har su zo suna bautata musu to duk waɗannan hanyoyi ne marasa kyau kullum su nawa goma sha bakwai za ka saya gaban zatin Allah kana kana alkawari tsakaninka da Allah kana roƙon Allah ga abin da kake so ga abin da baka so amma kana idan da sallah sai ka manta duk wani abin da ya zo ba za ka ɗora shi kan mizani wannan hanyar annabawa ne da manzannai ko kuwa hanyar makduba alaihim ne wadzalu da a sai ka shiga ciki matanka ta shiga ƴaƴanka sun shiga kowa ya shiga ya zama yayi ya zama abin ado shi yasa manzo Allah ce bin sharri fitnatil masih dajjal sai na Umar ya shiga hanyar shaitan kaucewa yake balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya hada amma manzo Allah yana neman tsari da wannan saboda kai da ni da kai da kowane ne a san hadarin da ke cikin wannan abin wa a'udhu bika min fitnatil mahya ya Allah ina neman tsari daga gare ka daga fitnatil mahya mecece fitinar rayuwa kana da kudi ka zo ba kudi kana da mulki ka zo ba mulki kana sai shinkafa buhu naira dubu biyar ka zo kana sai dubu hamsin dubu ashirin da biyar kana sai suka rika fitnatil mahaya duk wani tashin hankali da ke cikin rayuwa rayuwa ta zo ta yi tsada kowa ya duk mai iyali yana cikin tashin hankali kuma masu mulki kaman ba su san ana yi ba ba abin ne musu zafi don ba haka su suke rayuwarsu fitnatil mahaya ana nan kana kan shirya allah ya zai fitar da mutum allah ya kiyaye wa fitnatil mamati wace ce fitnatil mamati fitinar mutuwa kafin mutum ya mutu kuma ya irda Allah ya kiyaye ko kuwa azabar da ke ciki Allah ya kiyaye Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asami wal maghrami Allah na neman tsari daga laifin da da cin bashi مع الصبي مع التبي da zai kafa nan duk abin da ake ɗauka nan ka miki kafa ko yana bacci duk duniya ana kafa ko? haka da zuba kan kafa kai ya za a ce baka ci ba eh lalle ne sai ka gani ba kai ka ce ka zabe shi ya ce ma jagoranci ba baka yadda da shi baka yadda da jagorancin ba ne ka fito ka faɗa mana ka je ka faɗa mana kai ka zabi mutum ka ce je ka kai min ja ma'ana na amince da duk abin da za ka yi ka amince da shi to ya zai je ya abu kuma ka ce kai baka yarda baka su Allah ya kiyaye kowa da bashi fa qala lahu qa'ilun sai wani ya ce ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aktsara ma tasta'idu min al-maghrami so da yawa kana neman tsari da bashi fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innar rajula idza gharima haddatha fakazaba wai mutun ya ci bashi sai ya shiga ƙarya wa wa'ada fa akhlafa ya shiga saba alkawari da ya ga inda ake bin shi bashi sai ya koya da ya ga sai karya ya alkawari za a kawo duk waɗannan ba al'adu duk waɗannan ba tabi'u ne na addinin musulunci ba shi yasa Allah ya raba mu da bashi ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق عن أبي اليماني قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي وأن سنة أدعو عند أكي منذ الله كي باين يا كما تهيا كافي يسلم هل فهمت؟ قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم abdullahi dan abbas ya ce manzo allah ya kasance kana yu'allimuhum ya kasance yana mai ilmantar da su sanar da su karantar da su hadha du'a wannan addu'a kama yu'allimuhu sura min alquran yana karantar da su wannan addu'an kamar yadda yake karantar da su alqur'ani yaqulu manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات addu'o'in da manzon Allah ke yi kenan ya zama da manzon Allah kafin ya sallame sallah sai yayi wannan kai min babil aula kai kai kai karen kai ka fi kowa yi kenan ko sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mas'alar sa ai an gama ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ما كمان با سيتمي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر جميل ما تقدم من ذنبك وما تأخر إن أيلي في فرقو أن يافي in akwai wanda za a yi daga baya an yafe wani irin daraja kenan za a yafe ma laifi tun kafin kai eh to wannan matsala annabi mai annabi mai dan gatan Allah annabi dan gatan Allah wannan kalmar ta dace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh ta dace eh me ta dace saboda me abinda za ka yi la'akari da shi shine mutum za ka iya kallon uban ka ce ai ɗan kaza eh ba za ka ji nauyi ba ah ba zai ba lallai da ka janye ba ai an sha an sha tattaunawa wannan dan gatan Allah dan haka ake fada ba mummunan niyya bace ba amma abin da ake so shine duk abin da ya danganci manzon Allah saboda Allah madaukakin sarki sai da ya tattace komai ya tsatsefe komai ya wanke komai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah zai yabe shi sai ka ji abin da yi sai yayi rantsuwa sa'an ne ya kawo abin da zai fada game da shi daya dayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah madaukakin sarki ya tsabtace shi maganansa majiyansa da menene da menene ɗaya ɗaya baki ɗaya sa'an ya zo baki ɗaya shi gudan shi baki ɗaya ya ce wa innaka da ido kada ake ma za ka labasa roma ka ga da kunne da mai a'a wa innaka la'ala hulukin azim daga nan magana ta kare babu wata matsala kuma wata kalma da za ta zo ta soki manzo Allah ko ta shafi manzo Allah an gama da wannan وإنك لعلى خلق عظيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتزكى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى yace ma zaga da qadra amin ayati rabbil kubra yace ma zaga albasaru wa ma taga an fahimta bai sa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan muna koyon ladabi ne game da manzon Allah don sakaci cikin wa'ansu ladabban shi su je saka mutum cikin kuskure cikin bata ya je ya halaka an fahimta kalmar dan gatan Allah wajen Hausa ayyabo ne ko akwai mai gatan Allah ai ba magana ku amma ɗan gatan Allah a cikin hausa mutum zai iya fada bambam shi haka eh a yayi kuka yi shiru ai uba na ɗan gatan hajji ba hajji isa duk kalma sai ka tsaya ka yi tunane tukun in baka samu ma'anar da za ka to sai ka faɗi ta da kuskure ya Allah zai gafarta don ka yi iya ijtihadin an fahimta هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك أليس كذلك؟ قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير إن ينكو يقام تهياتك رشي فليتعوذ بالله من أربع يعني مصري لك الله الله كارش لك أبوه وغداه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال wayannan guda hudu duk sa'an da mutum ya yi sallah kafin ya sallame shi ya roki Allah ya kare shi daga wayannan abubuwa guda biyu Allah ya kare mu hadha hadithun sahihun akhrajahu muslimun an zuhair bin harb an walid ibn muslim قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد ابن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن ابن عبد الجبار الرياني to yanzu dai sai mu je duk inda za a je a samu tabarau mai kwari a ta karatu don yanzu karatu masu an shirya ko gan ba haka wasu a ce kayi kuskure don laramci baka iya ba laramci baka iya ba rayuwa wa'azi da karantarwa ya zama kuma shiriri ta da shiriri ai malami kaza bai iya larabci ba yana karatu ya ce kaza malami kaza bai iya larabci yana karatu ya ce kaza mai ban karanta ba ne wani malami cikin malaman ko an kama cin shi mace ta ci shi gyara ya ce ya yadda kuma ya ba ta ci dubu ashirin wayan su suka ga babban malami su ce ai bai iya larabci ba kuma ba shi babban ko kuke bambanta naku da nasu ko eh eh an gyara eh ba ji ba eh ai ba ka yin kuskure don wani ya yi kuskure abinda kake yi in mutum ya yi daidai shi ne za ka koyar shi amma don wani bari ya ba na yi kuskure don shi ma ya yi haka suna ta koya muku eh haka suna ta koya muku ba a yin kuskure da hujjar cewa wani ya yi kuskure gyara za gyara mishi za ka yi eh in za ka yi ka faɗi gaskiya in za ka faɗi magana ka faɗi gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa la yasihhu illa as-sahih an fahimta in mutum ya kuskure kar ka yi kuskure don ya yi kuskure gyara za ka yi ko a karba ko kar a karba Allah yana kallo an fahimta kada ka ce wai don to yadda kuka raba ai naku da nasu naku ne kuskure boyewa kuke yi kowa ya tana fitowa cewa da kaza wani kaza ba shi sa kowa ke da almajirai ba almajirar da ke cike gaban kan Allah kuma son ka suke wallahi ba son shi suke ba suna goyon bayansa ne saboda yana yi musu abin da suke so sun ja dan ba da mutane suna jayayya da su ya zo kuma yana ƙara hura wuta suna jin daɗin haka amma da ya fada musu gaskiya yanzu za ka kowa yanzu za ka jafa'i iri-iri za su yi ba haka suke so yanzu to al'amar ya kuma ya zama masu ba don allah ba an fahimta in wanda kake cewa na kan yi kuskure sai ka gyara ba shiru za ka yi ka koye ba shi ne kungiyanci kenan wanda shari'a ta hana in wani ya kuskure kuskure in wanda kake cewa na kan yi kuskure ka boye sa'an nan kuma dukkansu baki ɗaya da kai da shi duka kalma ɗaya fa tana da ban tsoro fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi aiki Khalid ibn Walid ba ce je kai yaki ba Khalid ibn Walid wasanni ya je ya je yana yaki ya samu wani kuma yana me yana yakan mutane ba yana yaki ba yana yakan su sai da ya daga takobi zai yace ashhadu an la ilaha illallah duk duniya ban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai zai iya fahimta wannan eh amma duk da shi ce aqataltahu wa qad qalaha bayan ya fadi kalmar ka kashe shi ita ya manzon Allah ya fada ne dan ya kare kanshi ce ka sa ga zuciyarsa ka gani Allahumma inni abra'u ilayka mimma fa'ala khalid don Allah wannan kalma ba karamar kalma ba ce ba 1970 ko 71 ko 72 za a yi rabitattun alamin islami mutanen iran suka turo tawagarsu su kawo application su ma a sa su cikin musulmai su ma aika zaka zaka za wannan su ba mu yadda ba musulman nan mutum ɗaya shekshi muhammadu al-amini shekiki sahibu addu'a ul-bayan ya ce a'a kalmar da suke fara la ilaha illallah ta isa ta bar su a cikin musulunci sauran duk wani abin da suke gani kuma su je su kawo malaman su kuma mu kawo malaman mu a tattauna tun da suka dauki takardar suka tafi ba na tsammanin har yanzu sun koma an fahimta kalmar ita ce ita ce ita ce ta saka ka zama abin da ka zama dan me shi ba za ta saka shi ya zama abin da ya zama ba kana la ilaha illallah yana la ilaha illallah amma kuma abokin gaban ka wannan kalma an girma mata an girma mata hada wallahi la ilaha illallah kana la ilaha illallah yana la ilaha illallah amma ba naka bane wannan naka da ka yarda da shi shine la ilaha illallah shi la ilaha illallah amma wanda baka yarda da shi ba la ilaha illallah shi ba la ilaha illallah ba yaushe za a hadu kenan ba ranar da za a hadu duk abin da ake maka kai karka kalli wannan mecece gaskiya da shi za ka yi da shi za ka yi kuma a kan haka za ka ci nasara fa ba a kan son zuciya ba ba a kan son zuciya ba waɗannan matsaloli da suke kuke larabowa kuna ɗebowa kuna ban da ɓarna ba abinda za su ba da ɓarna ba abinda za ku yi ta yi ba haka ba ne ba karshe duk baki ɗaya ina muka ji muka yi karatu ba jami'ar islamiyya madina ba ba saudiya ba to akwai wanda ke cewa duk mutanen saudiya kafirai ne har da manyan malamai su bin ma ce dukkan su kafirai ne saboda mai mecece hujjanka sun yarda da kabari yana cikin masallacin annabi tun zamanin abdulmalik bin marwan har izuwa yanzu duk kowa kasar saudiya kafiri ne sai shi kadai aka ce to uban ka ba ya ce har uban shi kafiri waɗanda suka je suka yaki harami ɗin su juhaiman ne suka yi ba sun je sun yaki ba ne a kan su ne ke kan gaskiya kowa ba ba gaskiya ba ga a kan mai za su kashe mutane a tafi a hankali waɗannan abubuwan da ake ɗaukowa wallahi tallahi ba inda za su kai musai cikin halaka ba inda za su kai musai cikin halaka kana ji kamar kai kana yin wani abin kirki kenan wallahi tallahi kuskure kake yi sai ran da kuskure zai bayyana maka sai ka ci zai yasa gani yake kaman kai kai kai tu shedan yana so yake kai mutu ya baro ya kana la ilaha illallah mutu yana la ilaha illallah kace abokin gaban ka ne ba naka bane to su wane ne naka kenan sai wanda kai ka yadda da la ilaha illallah to la ilaha illallah ya zama guda biyu na akwai na jambu akwai na mai kyau kuma kowa ya san wannan waki'a mutum yana ya yana sare musulmai Khalid ibn Walid yana kallon shi yace wannan ya wahal da musulmai barin kashe shi yana daga takobi yace ashhadu an la ilaha illallah wannan manzo Allah waye zai fahimci wannan ko kai ya zakai ko kai ne ya zakai ko wane ne ya zakai sai sare shi amma sai manzo Allah ce ka kashe shi bayan ya faɗi kalmar ishe ya manzo Allah ya fada ne don ya kwaci kansa yace ka tsaga zuciyarsa ka gani Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid ban yadda da wannan ai kalma ban yadda da wannan aikin ba Khalid ba manzo Allah bane musulman amma duk da shi sai da manzo Allah ya masa gyara abinda ake so kenan ka fahimta in ba haka ba radda zamu taba zama lafiya kuma duk kowa na kan kuskure قال مين ايه ها قرأتها من قرأتها قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا طيب باب التسليم في الصلاه هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن وليد بن مسلم أليس كذلك؟ قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد ابن زنجوي قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا الليث ابن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق شيني ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا duk waɗannan abubuwa da aka faɗa mai suka ce suka ce abubakar menene wajen shi'a menene ba ɗan suka ce yana cikin wuta yanzu sai na bakar ya ce ya manzo Allah allimni du'a an ad'ubihi fi salati ya manzo Allah ka sanar da ni addu'an da zan ta roƙon Allah a cikin sallata qala sai manzo Allah ce qul kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim manzo Allah ya koya mishi sai na bakar ba shi da larabci da zai ba shi da larabci da zai tsago wannan ne shine na biyu daga manzo Allah sai shi shine sadiyat naini izhuma fil ghari shine siddiq shine farko wanda ya gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace ma nafa'ani malu ahadi ma nafa'ani malu abi bakr yace babu wanda dukiyarsa ta yi mai amfani irin dukiyar sayyidina abubakar bayan khadija kenan don khadija ba ta da ba haka bane ba amma duk da shi ce ya manzo Allah a koya min addu'ar da zan ta yi cikin sallah sa'annan sai manzo Allah ya koya masa me yasa addu'ar da sayyidina Abubakar zai tsara ma kanshi yana yi da addu'ar da manzo Allah ya karantar da shi wacce ce za ta fi albarka saboda ina ta fito ashe sun san sun san hanyar tafiya ne yasa har suka suka kai amma mu ana ta bulumbituwa a buge nan a dawonan a koran in ka kama hanya mai shi ke da sai ka tafi هذا حديث متفق على صحته أخرجه شيخان الشيخان عن قتيبة الليثي قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد عن عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال يتي صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع يتي ناي صلى كسر منظر الله صلى النافلة تطوع فسمعته يقول سيدنا جمع الله صلى الله عليه وسلم أنا أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار إسناده ضعيف babu taslimi fi salati babin da yazo nayin sallama an gama addu'o'in da za a yi baki daya to sai a sallame to ya ake sallama an fahimta قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا موسى ابن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يتي ناي صلى تارد منزون الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه ya kasance shi sallama assalamu alaikum da dama assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa an shimalihi assalamu alaikum wa rahmatullahi hadha sanadu fihi da'afun amma akwai hadisi da wannan magana wanda ya inganta qala akhbarana abu usman ad-dabbi qala akhbarana abu muhammad al-jarrahi qala hadathana abu al-abbas al-mahbubi qala hadathana abu isa at-tirmidhi قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الواحد ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاهوس عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم عن يمينه وعن يساره يسلم عن يمينه haka ke wa an yasarihi sa'annan yayi haka assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullah wannan sanadi sahihi ne ma'ana haka ake sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah suka ce har su ga hasken wannan kundukukin manzo Allah mai albarka هذا حديث حسن صحيح أليس كذلك قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحي بن شيباني قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا إسماعيل بن أبان الأزدي قال حدثنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن عامر بن سعد عن سعد قال كنت أرى صفحتي خدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عن يمينه wai mai kenan yace ina ganin fadan manan kundukukin manzon Allah haske nan mai haske mai daraja in yayi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah sai na ga nan assalamu alaikum wanda ke ran sai ya ga hannan idza sallama an yaminihi wa an shimalihi to me yake fada cikin sallama an nuna inda yadda fuskarsa take yi haka dama haka hagu to me ake fada assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah akhrajahu muslim هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر بن العقدي عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد yadda ake yi kenan dama da hagu to akwai wata riwaya da ta zo bata inganta ba aka ce wa anna rudda alal imam shine wanda wayan su malikiya suka dauka suna aiki da shi hadisin da ke ciki da'ifi an fahimta قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد القلال قال حدثنا العباس العباس حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبر أخبرنا سفيان عن مسعر عن ابن القبطية عن جابر بن سمرة قال يتي kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna jin daɗin faɗar haka sannan ka zo ka raba su da manzon Allah fa idza sallama qala ahduna bi yadihi an yaminihi wa an shimalihi wa in manzon Allah ya sallama to in za su yi sallama shi su yi da hannu assalamu alaikum su jefa hannu dama su jefa hannu hagu kamar yadda za ka yi haka da haka su da hannu za su yi السلام عليكم السلام عليكم فأشار بيده عن يمينه وعن شماله فقال النبي سيمنزو الله يمس جارة سيتي ما بالكم ترمون بأيديكم كأنها أذاب خيل الشمس me yasa kuke jefa hannayenku haka kaman jelar dokin da ba a hawata ta kibar a hauta awala yakfi ahadukum aw inna ma yakfi ahadukum an yada'a yadahu ala fakhidhihi yace abinda za ku yi mutun ya dora hannunsa kan cinyarsa thumma yusallimu an yaminihi wa an shimalihi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah an fahimta an ga yadda manzo Allah ya gyara kuskure ko هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن مسأل عن عبيد الله بن القبطية قوله خيل شمس يقال شمس الفرس يشمس شماسا إذا ملأ ظهره قلت سيمالا يتي عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أنه يسلم تسليمتين يتي من دكا صحابي تابعين من يمالمي سلم بيو أكي دراما دهو إهداهما عن يمينه والأخرى عن شماله وذهب قوم إلى أنه يسلم تسليمة واحدة وإنس سكتي سلم أكي قتي السلام عليكم شيكينا روي ذلك عن سيد بن جبير لما روي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أنا رويته دقنا أنا عائشة حديث ضعيف ne wai so sallama ɗaya manzon Allah ke sai dan dan jiyo kusa da daman sa haka kadan to wannan hadisin da'ifi ne wa fi isnadihi maqalun wa asahu riwayati taslimatayn قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهير قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض تولنا رواية شيني أن نرد على الإمام شيني رواية دو اسم عركية سحوكا كينا كي سلم أكما كسلم مليما أن نرد على الإمام تو رواية متى إنجلت أم فهمت رواية ضعيفية قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل الكهستاني قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حذف السلام سنة حذف السلام سنة ما معنى حذف السلام وهذا حديث صحيح قال عبد الله ابن مبارك يعني ألا يمد مدا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما السلام عليكم أكش شيني حذف السلام شيني جاء إن باس باسمنا بك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم